أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Allah da mu cikin wannan masallaci inda muke ci gaba da karatu cikin wannan littafi na cikin littafi na risala muna fata abubuwan da za mu karanta Allah ya ba mu lada a kai inda za mu yi kuskure Allah ya gafarta mana. So muna nan za mu tashi kan sabon babi da yake magana kan taimama, jiya mu yi magana kan yadda ake wanka ake samun tsarkaka daga wanka ta hanyar wanka daga janaba haila biki da sauransu da kuma duk wani wanka da aka ce wannan na ibada ne to an yi magana akan siffan shi jiya. To ita taimama ita ma hanya ne na samun tsarkaka. To sai a ce shi taimama wato shi ba kamar tsarki da ake yi na wanka ko kuma tsarki da ake yi da ruwa ba. Hanya ne na samun tsarkaka domin yin ibada. Za mu iya cewa tsarki ne da ake yin sa na wucin gadi, wato saboda ya baka dama ka yi ibada. ba tare da ce in kayi wannan ibada ko ba tare da cewa fa wancan tsarkin da da ya kama ka dole ya riga ya shige ba kenan a shi ya baka dama ne ka yi ibada zuwa ya baka dama daga lokacin da ka yi shi zuwa ka idar da wannan ibada da za ka yi na sallah da sauran makamantan irin waɗannan sannan kuma hukuncinsa wato inanan bil ijma'i kan cewa ya tabbata cikin alkur'ani da kuma sunna na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar can cikin suratul nisa Allah yana cewa idan ba ku samu ruwa ba to fa tayammamu sa'idan tayyiba ku yi taimama da ƙasa wadda take mai tsarki sannan kuma hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da yawa akan batu na taimama a ciki akwai hadisin Imam Muslim da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu wannan al'umma an fifita mu akan sauran al'ummomi da abubuwa guda uku. Na farko an sanya sahun da muke yi irin na mala'iku, irin wannan sahu na sallah da muke to irin sahun mala'iku kenan. Sannan kuma an sanya wannan ƙasa ta kasance masallaci a gare mu, ko ina ka samu a kan ƙasan nan za ka yi sallah. Sannan kuma an sanya mana ƙasan ta kasance abin tsarkinmu idan muka rasa ruwa. to kaga wannan da wannan hadisi ya nuna mana tabbatuwan wato temama kenan ta sunna ta hadisa ta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ijma'i dai ga baki daya wato temama tsarki ne wanda ake yin ta na da ƙasa mun gane ko shine malam yace babu fi mallam ya ji dilma'a wa sifati taimami wannan babi zai mana magana kan wannan wanda ya rasa ruwa ya zai yi da kuma siffa na taimama so babin kaga kashi biyar zai magana akan abubuwa guda biyu na farko wanda ya rasa ruwa ya zai yi shi ne daman zai yi taimama sannan kuma yaya zai yi taimama da siffa na yin taimama duk abin da babin zai karantar da mu kenan Mala ya ce, A taimamu, abin da ake nufi da taimama ya yana wajaba li adamil ma'i saboda rashin ruwa, ƙa'idan kenan rashin ruwa shi ke sawa a yi taimama. Fi safari a hali na tafiya, kana hali na tafiya ka rasa ruwa, to, shi kenan sai ka koma ka yi taimama, ba ka dai da zanda za ka ce dai ba ka yi wannan sallah ɗin ba. Mun gane ko? in dai batu ne na sallah aka ce to bata faɗi ba matukan mutum na da hankali to kaga ba za ka kawo cewa rashin ruwa ya sa ka baka yi sallah ba baka da wannan hujjar na cewa ai na nemi ruwa na rasa saboda haka na gagara yin sallah a'a wannan babi zai warware mana zare da abawa akan wannan wanda ya rasa ruwa din shine mala yace fi safar a hali na tafiya idza ya isa an yajidahu fil waqti idan shi matafiyi ya ɗeba tsammani shi ne isa ya ɗeba tsammani an ya ji dahu ba zai samu wannan ruwa filwakti a cikin lokaci ba. Waƙar ya jibu, kai, taimaman ma tana wajaba a kan shi ma'awujudihi tare da samun ruwa ɗin, ga ruwan, amma izalam ya ƙadir alamar sihi idan ba shi da iko ya iya taɓa wannan ruwa ɗin. Fi safarin a hali na tafiya ne, an habarin ko kuma a hali na zaman gida. Kana zaune a gida, sannan kuma ga ruwan, amma ba za ka iya yin aiki da wannan ruwan ba. Ba shi kenan nan ma sai ka koma ka yi temama. Mun gane ko? limarabin sa dalilin wani rashin lafiya mani'in wanda zai iya hana ka yin amfani da wannan ruwa ɗin. Aw maribin ko kuma marar lafiya wanda ya ƙadiru shi marar lafiyan ne ma, ya ƙadiru kuma yana da iko alamarsu ya yi amfani da wannan ruwa ɗin, amma wala ya ji duman yana wiluhu bai samu wanda zai miƙo masa wannan ruwa har ya yi alola ba, to shi kenan sai ya koma batun ce mama. kaga mazaunin gida wanda yana da lafiya, amma ba shi da ikon yin amfani da ruwa. Wataƙila in ya taɓa ruwan nan sabon rashin lafiya zai zo, wataƙila in ya taɓa ruwan nan zai jinkirta masa warkewa. Mun gane ko? Zai jinkirta warkewan ciwon shi, to duk wannan ba zai yi alola ba sai ya koma ya yi temama. Shi kuma wannan marar lafiyan ba wai ba zai iya yin alola ba, amma yana nan zaune babu wanda zai iya miƙo masa wannan ruwa ɗin, to ba zai bari har lokaci ya fita bai yi sallah ba, sai ya koma ya yi taimama. Mun gane ko? Shi ne ce wala yajidu man yunawilahu iyahu wa kazalika hakan nan musafirin matafiyi wanda ya qurbu min hulma ga ruwa nan kusa da shi ga ruwa ne yana tsallaka wannan gulbi akwai ruwa a wannan waje ɗin. amma wa yamna'uhu minhu sai ga wani abu ya zo ya hana shi yin amfani da wannan ruwa kamar mai khawful lususin yana jin tsoron in ya gangara wannan kadarko inda ruwan nan yake akwai barayi a wajen za su iya kama shi ko su yi masa fashi to shi ma wannan fa kada ya ce sai ya je ya ɗebo wannan ruwa ɗin a'a sai ya koma ya yi kemama ya samu substitute ausiba'in ko kuma yana jin tsoron eh lallai ga ruwa a nan ya san kuma akwai ruwa a wannan waje ɗin. Amma fa in ya je wannan waje ɗiban ruwa akwai su ba zakoka irin su kura, irin su damisa, irin su zaki nan ne wajen shan ruwansu, kada ya je ya haɗu da waɗannan ɗin. Saboda haka, to wannan fa ba a ce masa sai ya je ya ɗebo wannan ruwa don ya yi alula ko kuma ya je ya alula ba, sai ya koma ya yi taimama. to wannan kenan. To wai za aikin musafir idan matafiyi sai ya sakankance, mun gane ko? Ya sakankance bi wujudil ma'i fil waqti kan cewa zai samu ruwan nafa a cikin lokaci kafin lokacin sallah ya fita zai iya samun ruwa. To wannan a wannan lokaci yaushe zai yi temama. Shine akhara ila akhirhi ya jinkirta temama har zuwa ƙarshen lokaci ɗin. lokacin sallah shi matafiyi a irin wannan hali wato yana da ɗabi'a guda uku idan ya tabbatar cewa eh kafin lokaci ya fita na sallah zai iya samun ruwa to kada ya yi taimama a farko ya bari sai ya je ƙarshen lokacin tukunna in ya samu ruwa shi kenan bai samu ba sai ya yi taimama ta ji hali na farko kenan to wa in ya isa minhu in ko dama ya riga ya ɗeba tsammani bai san inda zai samu ruwa ba, ba shi da dalilin bai san wato a ina ne zai samu ruwan ba ma, tun daga farko, to wannan shi kuma tayammama fi awwalihi sai ya yi taimaman shi tun a farkon lokacin sallah ya yi sallan shi shi kenan. Tun da ba shi bai san da ruwa ba ruwa ba shi da wani tsammanin cewa zai samu ruwan, to wannan shi sai ya yi taimama a farko. Mun gane ko? Wai lam yakun indahu minhu ilmin in ko ba shi da wani sani a kai ba zan samu ruwa ba dan samu ruwa ba ba shi da wannan sanin to wannan taimama fi wusdihi sai yayi taimama a tsakiyar lokaci kaga hali uku kenan da zai yi taimama in yana da tabbacin cewa zai samu ruwa to ya jinkirta yin sallan shi zuwa ƙarshen lokaci in ya samu ruwa ya yi alola ya yi sallah in bai samu ruwa bai yi taimama in wannan na farko kenan in ya kasance na biyu kuma yadda zai alola a in ya kasance ya riga ya ɗebe tsammani bai sani ba ba shi da wani ilimi na cewa zai samu ruwa ko ba zai samu ruwa ba mun gane ko ba shi da wannan ilimi ɗin to ya yi alola a tsakiyar lokaci. In kuma ya kasance shi wannan matafiyin daman tun farko ya tabbatar babu ruwa, to wannan ya alola a ya yi taimama tun a farkon lokaci ya yi sallah. Domin duk sallan da ta fi falala shi ne sallan da aka yi ta a farkon lokaci. in an ce a farkon lokaci ba wai a yi ta kafin shigan lokaci ba, a'a a yi ta lokaci na shiga ana yin sallah, shi ne abin da aka fi so ga duk wanda zai yi sallah. To wannan shi matafiyi a wannan halin kenan. Na'am, malam ya ce, waka zalika hakan nan in hafa sai ya ji tsoro, Allah yudrikal ma'a ba zai samu ruwan nan ba fil waqti a cikin lokaci, waraja sannan kuma yana ƙaunan an yudrika hufihi zai samu ruwan a cikinsa, yana wato kai komo zai samu ko ba zai samu ba, to duk zai yi allona a zai yi taimama a tsakiyar lokacin sallah ɗin sai ya yi sallan shi. To, man taimama, duk wanda ya yi taimama, min haƙula'i daga waɗannan guda ukun nan da aka lissafa. sai ya yi taimama a kan yadda aka tsaro, a wanda ya a farko ne, ko wanda ya tsakiya, ko wanda ya a ƙarshe. Sun ma sabal ma'a, sai ga shi kuma ya zo ya samu ruwa, yana gama taimama ya yi sallah sai ga ruwa ya zo. Fil wakati a cikin lokaci, ba da an sallah bayan ya yi bayan ya yi sallah sai ga ruwa sai ga ruwa ya zo. Mun gane ko? sai ga ruwa zo menene rubuta ana kwana okay to shikenan zamu dawo kan wannan magana bayan bayan sai da yi temama sannan kuma sai ga ruwa ya zo ba da an sallah bayan ya yi sallah to mu ajiye wannan anan amma za mu dawo kan shi fa ammal maridu amma kaje shi mara lafiya allazi lam yajid man yunawiluhu iyahu wanda bai samu wanda zai miƙo masa wannan ruwa ba, bai samu wanda zai miƙo masa ruwa ba ne dalilin da isa ya yi temama, to wannan falyi'id zai sake sallan shi. Sai yanzu bayan ya yi temama ya sallah, sai ga mai kawo masa ruwa ya zo, to wannan sai alula ya yi sallah. Haji na farko, wa kazalika al-kha'ifu min as-sibai hakan nan wanda yake jin tsoro na asiba wannan zakoka wanda suka sha makance shi da yin amfani da ruwa shi ya san ga inda ruwan yake amma yana jin tsoron yanzu in ya je daidai lokacin tahowan dabbobin daji ne wajen shan ruwa so da haka ba zai iya zuwa ba mun gane ko wanawi da makamancinsa to shi ma zai yi zai mai da sallah wato sai ya yi taimama ya yi sallah shi kenan kuma sai ga ruwa ya bayyana gare shi to sai ya alola ya sake sallah wa nawi hada makamancin wayannan wa kazalika almusafir hakan nan matafiyi allazi yakhafu wanda yake jin tsoro Allah ya dirkal ma ba zai samu ruwa fil waqti a cikin lokaci ba wayar ju'a ya dirka sannan kuma yi kaunan samun sa fiye a cikin sa to wannan shi ma sai sai timama yayi sallah to shikenan sai kuma ga ruwa ya zo wannan matafiyin to shi ma zai sake sallah mun gane ko to waɗannan banda waɗannan shine mala yace wallahi ido gairi haƙulayi amma duk wanda ba mu lissafa a cikin guda ukun nan ba to su in sun riga sun yi taimama suka yi sallah to wannan ba za su dawo su sake sallah ba shine wancan maganar sai mu koma mu haɗa shi da na baya inda muka ce mun ajiye to yanzu an cika ta in dai ba wayannan guda uku ba duk wanda yake mama ya yi sallah ba zai sake yin sallah ba amma wayannan guda uku da muka lissafa da wannan wanda mara lafiyan da bai samu wanda zai miƙo masa ruwa ba yanzu sai ga mai miƙo masa ruwa ya zo sannan ya zo kuma a lokacin da lokacin sallah bai wuce ba to sai alola ya yi sallah hakan na wanda da zakoka suka hana shi yin amfani da ruwan zuwa ya ebo ruwan sai kuma gashi ya samu faraga ya je kuma da sauran lokaci a nan shi ma sai ya yi alola ya sake sallah. To, amma wanda yanzu alal misali, wanda daman ba zai iya yin amfani da ruwa ba saboda rashin lafiya ne, ya sa ba zai iya yin amfani da ruwa ba ga ruwan, an ba zai amfani da shi ba saboda idan ya taɓa ruwa sabon cuta zai shiga. In ya taɓa ruwa cuta ba zai warke da wuri ba, to wannan gabaki ɗaya ko da ga ruwan ga komai ba zai sake dawo da wannan sallah ba in yayi da taimama shine wala idu gaira haula'i wala to shikenan an gama wannan wala yusalli wala yusalli wala yusalli salataini bi tayammumin wahidin amma ka sani shine taimama ba zai yi salloli guda biyu da taimama guda ɗaya ba kowace sallah zai yi mata taimamanta yanzu ba zai ce to na yi taimaman sallar azahar bayan an yi sallar azahar shi kenan la'asar ya zo ina ai da taimama na a in la'asar ta zo shi ma sai ya sake yin wannan taimama din mun gane ko in magariba ya zo ya sake yin wannan taimama sabar ka ga mun su samun bambancin su da alola kenan wani a cikin yanzu ya riga ya yi alolan la'asar da wannan alolan zai kai ta har isha'i wasu Allah ya ba su wannan lafiya din in dai alolan la'asar to daga nan kuma har sai sallah asuba zai sake yin alola bai yi azahar ba sai la'asar ta zo sai kuma gashi ba dama ya yi alola sai taimama to bari ka ji abin da malin ya ce game da wannan mun gane ko wala yusalla salataini bi tayammumin wahidin min haula'i daga cikin wayannan illal marid sai dai mara lafiya shi mara lafiya wanda la yaqdiru ala masil wanda ba zai iya taba ruwa ba to shi kan wannan ai zai iya yin sallolin sa biyu da taimama guda daya mun gane ko libararin bi jismi saboda wani cuta da yake jikin shi mukimin tsayayye wa karkila wani zance yace ya taimamu shi ma zai yi taimama li kulli salatin ga kowane sallah ka sa ko wani rashin lafiyan da yake bijiro wa mutum kamar yi maganan shi a wani lokaci can wanda yake bijiro da wa mutum a lokacin sallah aka ce to wannan shi zai iya hada sallolin ma sai ya azhar da la'asar ko saboda ya san cutan ta kan zo masa bayan in ta zo masa har la'asar har ma magriba bai farfado ba to zai iya yin sallolinsa gabaki ɗaya daga farko to wa wuya an ruwaito an malikin daga imamu malik fi man zakara salawatin cikin wanda ya tuna salloli da dama da ake binsa an yi salliha ya sallaci waɗannan salloli sai yanzu ya zo zai rama sallah to an yi salliha ya sallace su bi tayammumin wahidin da taimama guda ɗaya kaji maganan ka kenan ya rawaito daga malik a wannan kan ai yanzu zai haɗa su ne gabaki ɗaya maybe halaya dawo daga tafiya ba tsaya aka yi sallah ba to yanzu azhar da la'asar din zai hada ya sallace salama da magriba da isha da duka zai hada ya sallace sai kemama to an ruwaito daga imam malik kan cewa zai yi temama zai yi temama daya ya sallaci waɗannan salloli din haka na wanda kuma ake bin sa ma salloli da yawa ba ma guda biyu ko na zaman gida ko na abin nan ba shi ma daidai in dai rama ko zai yi to zai yi temama ɗaya ya sallace su gabaki ɗaya amma in ba haka ba to kowace sallah zai yi mata temama idan an zo za a yi sallah da na wa alaikum salam eh to shi kenan bai san yaya za a yi ba to shi kenan duk za a yi ai babu mun ce zai magana kan abu biyu da siffan yadda ma ake yin taimaman insha Allah za mu yi siffan taimaman nan a aikace to wata mun bisa idi tahiri ana yin taimama ne bisa idi da ƙasa a tahir wanda yake mai tsarki menene ƙasa mai tsarki wa huwa ma zahara ala wajhil arbi shine abin da yake kan wannan ƙasa da muke kai wannan ƙasan duk abin da yake kanta mun gane ko in dai nata ne to na yin kimama ne duk abin da yake kan ƙasa wannan abin da yake kan ƙasan kuma na ƙasa ne al yana da alaƙa da ƙasa ɗaya ne daga cikin ƙasa wanda ake samunsa daga cikin ƙasa to abin da ake yin taimama a kai kenan. Mun gane ko? Min turabin na daga ƙasa asalin shi wannan ƙasa da muke gani, au ramlin ko kuma yashi, ai na ƙasa ne. Mun gane ko? Au hijaratin ko dutse, na wane ne? Na ƙasa ne. Au sabikatin ko kuma ƙasar kanwa, akwai inda zaka je ka samu inda in ka je kamar wajen siyo da ɗin haka, kanwan zaka ganta ga ta nan kawai. Mun gane ko? Na menene na ƙasa ne, sabika ɗin, to duk za a yi taimama a kai. to ba wannan ba ko akan kuza na ina ne amma kafin a je a sa ta a cikin inji kafin a je a canza mata kamanni hakan su wanda suke da ƙasa na na siminti ɗin nan yawwa in ka je can wajajen su ashaka wani lokacin da aka tono shi nan duk za a yi taimama a kai amma kafin ya je ya shiga inji duk wannan abin da muka yi magana na ƙasan nan kafin sana'an ɗan adam ya je ya canza shi to ana yin taimama a kai mun fahimce shi ko amma kamar yanzu aka yi floor da shi kan shi tukunna simintin ba za a yi taimama a kai ba mun gane ko in simintin ne amma ƙasan shi fa za a yi taimama a kai yawa saboda shi in ya koma siminti sana'an ɗan adam ya juya shi daga sunan shi na wancan ƙasa ɗin yawa ya gasa shi to ba wannan ba ma ko da tubulan mu wannan ba tiles ba block ɗin ƙasa amma sai aka riga aka ƙona shi to shi ma ba za a yi taimama a kai ba ko tukunyar ƙasa wanda aka riga aka ƙona ta ba za a yi taimama a kai ba wannan ba ma taimama ba hatta irin wannan tukunyar ƙasan hatta a sa su a kabari na rufe kabari su ma ba za a yi da ƙonanninsu ba sai a yi da wanda ba a ƙona ba mun gane ko To shi ne malam ya ce, To, wannan dai mun ji a kan menene ake yin temama. To, wajen sai ya yi kama da wajen da a kwana, daidai kan maganan kamalan abbakar ya buribu biya daihil arba shi ne somin temaman kenan. To za mu kwana nan insha Allah gobe sai mu tashi akan siffa na yin temaman. In temaman ta kama ka za ka yi, to yaya za a yi. nan ne za mu tashi gobe a karatun yanzu dai mun ji dalilan da suke sa a yi temama mun gane ko da yanayin da ake yin temama a hali na tafiya ana temama a hali na zaman gida ana yin temama mai lafiya yana yin temama marar lafiya yana yin temama sannan mun ji kuma akan menene ake yin temama shine akan dukkanin ƙasa da abin da yake cikin ƙasa. mutukan sana'a na ɗan adam bai jirkita shi ba. Mun gane ko duk ƙasa da nau'inta ana yin temama a kai, da abin da yake cikin ƙasan da nau'insa ana yin temama a kai, mutukan sana'an ɗan adam bai jirkita shi ba. To gobe insha Allah za mu tashi yaya za a yi temama. Shi ne siffa na yin temama, za mu tsaya a nan abin da muka karanta muka dace, Allah ya ba mu lada a kai. inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam.